muna magana ne game da yadda malamanmu na addini suke sakin karatuttuka alhamdulillah barakallahu fihim Allah ya ƙara marayuwarsu albarka kowace iriyan kowace iriyan fatawa da maganganu da zantuttuka ni ba ma wannan ne ya fi damuna ba yadda malamanmu suke yin amfani da kafafen sada zumunta na zamani suke cin mutuncin junansu suke aibata junansu suke yin raddi zuwa ga junansu nakan rasa wai wani irin dadin me suke ji a hakan amfanin me yake yin musu lada nawa suke samu a wurin Allah idan sun yi haka wannan ba daidai ba ne gaskiyar magana ba daidai ba ne yana da kyau manyan malamanmu na addinin musulunci su ji tsoron Allah su gyara su gyara wannan kuskuren wannan abin sai yayi ambaliya zuwa ga ɗalibai ɗan uwana ɗalibai an malam wane ya zagi malaminka kai ma wai sai ka je kai masa raddi idan shi nauyinsa ya kai ya zagi malaminka kai sai ka auna kanka a sikeli nauyinka kai ma ya kai kai masa raddi kila abokin shi ne kila sun zauna a makaranta sun yi karatu a tare kila takardar karatu su iri daya kila shekarunsu kusan iri daya wani yaron za ga da kaɗan ko in ce ba a daɗe da daina yin masa famfas ba ya samu waya a hannunsa yanzu ya samu damar da zai rika buɗe bakinsa yana yana aibata manyan malamai kai a matsayinka na ɓera ko na da ake ce marabit da hausa zomo sai a ce giwaye ne guda biyu suke fada a tsakaninsu idan ka shiga tsakaninsu ne zai faru da kai tattake ka za a yi ba za a ji labarinka ba da haka malamai malamai suna faɗa tsakaninsu abin da ya kamata ja baya ba su guri su abinsu su suna da abin da za su kare kansu da shi a gaban Allah ƙila kai ku a matsayinka na ɗalibi ka je ka yi karatu ga damuwa ta gaba matsala ta taso sai ka ga kowa yana da abin da zai faɗa kowa yana da abin da zai ce kowa yana da abin da zai ce da wanda ya kamata ya ce ɗin da wanda bai kamata ya ce ba da wanda ya kamata ya yi magana da wanda bai kamata ya yi magana ba da wanda ya dace ya magana da wanda bai dace ya magana ba a facebook ne za ka ga babban malami ya ɗauki wata matsala daga cikin misa'il ya yi rubutu a kanta amma wani mara kunyan yaron bai daɗe da gama koyan alfin ba'un ba amma ya zo yana tsitsiye magana yana ma wannan babban malamin raddi ko kuma malamai ustazan shaka-shakan facebook muftayen facebook ɗan yarinya ‘yan budurwa don ta ga kana ɗan yi rubutu da larabci masha Allah masha Allah sai ta shiga shafinka ta shiga dm ɗinka ta tura maka maka dm da Allah Allah gafata malam akar maka Allah ina da wata tambaya ce kaza kaza kaza kaza kaza matsalar da kila ko malamin ka sai ya tambayi malamin sa zaka gyara zama to masha Allah eh to malamai sun ci ta wanda wannan matsala ce wanda ya kamata manyan malamanmu a ta yin matsalibai ‘yan uwana nasiha akan wannan ba akan komai ne mutum yake da abin faɗa ba matsala ta gaba illa ta gaba ta wayar sadarwa ko ce ta wayar hannu da hanyoyin sadarwa na zamani haifar da rudani rudani da cin amanar zamantakewar aure rudani a cikin zamantakewar aure yana daga cikin manya-manyan illolin waya na ba da misalai guda biyar abu na farko misalin da muka kunce gaba ta farko da muka yi makawo shine cin amanar aure ta fuskoki da dama musamman mata tana da aurenta ta je kuma ta rika yin waya da wani gardi da wani kato wanda har waya ta kan kai ga a haɗu irin waɗannan misalan na san kusan kowa yana da yana da yana da shaida shaida ne akan wannan matsalar ƙila ta faru da wani naka ko ƙila ka taɓa jin labarinsa matan aure ku ji tsoron Allah ku sani wayoyin nan da suke hannunku wallahi amana ce kuma Allah ta'ala zai tambaye ku game da yadda kuka yi mu'amala da wayoyinku idan mazajen ku ba sa gani idan mazajen ku ba sa gurin wallahi azim Allah ta'ala yana gurin Allah ta'ala yana gani Allah ta'ala yana kallo kuma Allah zai tambaye ki a ranar tashin alƙiyama misali ƙwara ɗaya da zan bada akan wannan matsalar shine akwai wata rana wani mutum ina jin kunyarsa kwarai ya aiko yaransa wajen su kusan su goma na dawo zan shiga gidana na gan sabu zauna a kofar gidana cewa da Allah babansu ne ya aiko su an ce dan Allah akwai wata mara lafiya kuma ana son ba in aika ba in zo da kaina ne sai ga waya shi ya kira ni don girman Allah ka zo ce to shikenan na gama abin da nake na fita na je na samu yarinya ce ta tubure cewa wa ita aljanu take da shi aljanu ne akwai wani mutum da ya zo gidan aka yi cin amana a ranar wai aljani ne ba mutum ba alhalin wannan mutumin har sai da ta ɗauke shi saboda ƙwarewa a cin amana ta je da shi ɗakin sirikarta ya zauna ya gaishe da uwar mijinta na rike kanta gwargwadon hali masha Allah muka fesa mata karatun alkur'ani mai girma ta ɗan yi bige-bigenta da sauransu na ce ku bani maganin nan magunguna ne iri-iri ka shaɗa mata maganin da za ta su mata farfado in ta wahalar da ni ita ma ta wahala yarinyar nan dai final final na ce ku sake ta na ce ma uban mijin da sauran ce ku zo mu je ce to matsalar dama ana tuhuma ne game da waye wannan wanda ya zo na ce kawai abu ne mai sauƙi ta fito mana da wayarta wayarta ita za ta gaya mana wane ne shi idan ma aljani ne ni na san nambobin aljanu a bani zan gani zan duba ban fa sani ba karku dauka da ban san komai ba ta ce a bani nambar idan ma ba aljani ba ne za mu gane wane ne shi wallahi al'azim yarinyar na ta ɓoye wayan nan makircin mata mai girma ne ka ji tsoron Allah ka ji tsoron makircinsu yarinyar nan ta ɓoye wayan nan aka nema aka na ce mu fito mu fita waje muka sa mata ‘yan uwanta su shiga da ita ciki ko tsirara ne su yi mata a neman waya wallahi ba ga wayan nan ba na ce to shikenan dama ta yi wasu iddi'a'at na cewa ko ita ko mijinta sai ta kashe shi da ce to yadda za a yi a samu mata guda biyu su kwana da ita sannan shi ma a samu maza guda biyu su zo su kwana tare da shi a cikin ɗakin in ta buge matan da ya da wahala a ce tafi ƙarfin maza guda uku yarinyar nan asubahin fari ya ta fara tattara kayanta tana sawa a jaka ta ce wallahi tafiya za ta yi an ci mata mutunci sai ga waya ta a hannunta ta fito da ita babu sallama ta tafi abinta da ta je ta share duka abubuwan da ta yi a wayar amma Allah da ikon shi da yake waya kar ka ɗauka cewa kai kaɗai kake kallo wallahi ana kallon kamala akwai hanyar da ake retrieving abubuwan da kai bayan ta goge aka yi retrieving ɗinsu aka dawo da su ɗan iska ne da ‘yar iska suka haɗu suka yi iskanci za ta zo zan zo gidanki don Allah ina son ki sa riga iri kaza mai zi ta ɓangare guri kaza yadda zan sa hannu in zage shi kudin da mijinta ya bata ta ne ta ɗauki kudin nan ta siyo mashi kifi ta siyo mashi nama ta siyo mashi drinks iri-iri ya zo ya zauna a ɗakin mijinta a kan gadon mijinta Allah ta'ala shi kare mu finally dai auren ya lalace wannan ba labari aka bani ba ba karantawa ne a facebook ba a wannan reality ne ina gurin ya faru matsala ta biyu ko ce abu na biyu shine raunana dangantaka da tattaunawa tsakanin ma'aurata wanda shi ma wannan abu ne bayyananne mace tana daddanna waya miji yana daddanna waya karke babu tattaunawa ta soyayya tsakaninsu ma'aurata a ji tsoron Allah matsala ta uku shine rudani a cikin zamantakewar aure abinda baka yi ba a ce ma kayi wannan abin da yasa na kawo shi wata wata ce ta faru miji ne ya fita da yamma da ya dawo sai ya tarar da ‘yan uwan matan shi da matarsa suna ta kuka kuma ana ta kwasar kaya ana fita da su daga cikin gida ya zo ya gaishe da yayar matar shi bata amsa ba ya gaishe da ɗayar ma bata amsa ba ya matar shi magana bata amsa ba can dai da ya matsa masa magana suka zazzage shi ka ci mana mutunci sannan ka ce za ka zo kana gaishe mu sakin ma ba za ka saki ‘yar uwanmu ta takarda ba sai dai ka sai dai ka turo mata text yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ni ban sake ta ba ce ƙarya kake munafikin Allah ai ga nan mun kace ce wallahi shi bai sake ta ba yace to wallahi abin da ya faru bayan ya fita tabbas ya san an sace mashi waya yace amma a bashi waya yanzu za a tabbatar ya dauki waya ya danna ya kira wannan lamba kuma dan iskan ya dauka ce malam me zaka yi me zaka yi min haka me yasa zaka saka min mata matar ka ce ce wallahi yace da ka ta ka ji abin da ya faru kaga bayan tafiyar ka bayan na anshi wayan nan kai daga hannunka matan nan ta ki kira miss calls ban san iyaka ba daga nan sai ta turo sakonni na bakaken maganganu ta ce kaza ta ce kaza naga kai kana fama kana cikin azaba na ce bari in sassauta ma kawai in sakin maka matan nan ka huta ana ganewa ko Allah ya sa mu dace shi ne kawai ya rubuta takardar saki ya turawa matarsa ba tare da shi ta saki ta Allah shi kare mu to waya tana haifar da matsaloli fitintunu da yawa sannan ingiza mai kan turuwa ta yaya mace ce tana da kawa ki buɗe cikinki ki buɗe sirrinki ki riƙa gaya mata ai mijina kaza mijina kaza mijina kaza ce ke sakar ya ce wallahi ai yanzu an daina haka ai namiji ba dan goyo bane idan ya ji wuta zai daidaita ki bashi wuta ne tana nan tana kwasa tana kwasa ta samu namban wayar mijinki ta fara waya da mijinki ba tare da kin sani ba karke ta ingiza ki ki je ki rabu da mijinki sai ki ji an ce ai jibi auren wane da wance karke in ba a sa'a ba sai ki haɗu zuciya ki mutu ke kika yi asara da haka a hirɗinki da ba da sirrin mijinki ga ƙauriki wannan yana faruwa ta hanyar waya sannan wannan matsala ta karke a cikin zamantakewar aure ita ce matsala mafi muni ma daga ciki yanda mata suka maida hanyoyin sadarwar nan whatsapp facebook wai a nan ne a nan ne suke neman shawarwari idan matsaloli sun faru a gidajen aurensu please hide my id wai dan Allah ki boye sunana da Allah ni ne muke faru mijina yake kaza da kaza da kaza da Allah a bani shawara ina nan a comment section daga nan ita kuma sakare yake tafi comment section comment section din nan fa kowa yana da daman da zai magana fa da mahaukaci da wawa da sakakkiya da bazawara da budurwa da saurayi da gwamriki da gwamriki riki duk kowa na damar zai magana a kai matsalar da ya kamata ta je iyaye a zauna a tattauna a'a ita a a waya ne wai za ta nemi shawara yarinya ce wannan zan ba ku misalai guda biyu wai yarinya ce take kawo matsala cewa ta auri miji mai fitsarin kwance ta auri mijinta wallahi kullum sai ya jike ta da fitsarin kwanci don Allah a taimaka mata a ba ta shawara a facebook don Allah a facebook ya kamata a nemi wannan shawarar wannan kuma wai ta yi kuskuren aure ne da ta tashi yin aure sai take auren wanda ya kamata age mate ɗinta irin a ce ita tana shekara 22 sai ta ɗan aure mai shekara 25 27 32 35 a duk mutum bai lalace ba a lokacin amma a ce mutum ya kai shekara 36-40 duka mutum bai aure ba ya lalace ya fara zubanyewa ya fara lalace ya fara rubewa haka ne ko ba haka ba eh ba haka ba ne ta je ta aure wani wanda ya expire kuma shi ita ce matar shi ta farko duk in ya zo wata mu'amala da ita ana mu'amala kuma yana nushinta yana dukanta ha'a shi ne sai ta kai facebook wai a ba ta shawara ala gafata malam wannan irin wannan matsalar a facebook za a tattauna ta matsala ce da ya kamata gemayya su haɗu a zo a nemo bakin zarar don a yi maganinsa mata ku ji tsoron allah facebook whatsapp ba dandali ne da za ki buɗe cikin ki rika faɗin sirrin gidanki ba kuskure ne wannan matsala ta bakwai duk da yake malam ya ce musura minti goma shi ne haramtacciyar keɓewa tsakanin maza da mata mai jawo yaɗuwar alfasha namiji da mace ban sani ba malam ko ya halasta akar makallahu namiji saurayi da ya mace baliga budurwa namiji ya keɓe kanshi daga shi sai waya shi sai Allah ita ma ta keɓe kanta daga ita sai waya ta sai Allah kuma su rika yin tattaunawa tsakanin su akar makallahu ya halasta irin wannan akar makallahu to ku je ku matsi malamai ku sha karatu wannan haramtacciyar keɓewar ana ɗauka wai sai in an je taɗi sai a turo masa yaro ko waya za su yi kina da ya zaunar da ita gefen ki yi wayanki a nan wurin da kin ji za su saki layi kai ka kalle ta ta dawo hanya an gane ko amma suna waya kus kus kus kus kus daga nan sai a je a tattauno muku tsiya ai hattara abu na gaba na takwas shine shagaltar da mutum game da ayyukan alkhairi da ingiza shi zuwa ga halaka na kawo gaɓoɓi guda uku na farko waya ta shagaltar da musamman samari game da samun salloli a cikin jam'i wasu ma ba sa yin sallolin akan lokaci ko da ba a cikin jam'in ba saboda suna daddanna wani abu ko dai suna chatting ko kuma suna kallon wani abu ko suna game abu na biyu shine karanta ayyukan alkhairi a lokuta masu falala musamman mu ɗauka lokacin watan ramadan lokaci ne da ya kamata a shagaltu da karanta alkur'ani mai girma amma da yawa sai aka mai da watan ramadan wayoyi sai suka shagaltar da mutane mai yawan karanta alkur'ani sai chatting kallon series film da sauran abubuwa makamantan irin waɗannan allah ya gyara mana abu na uku shine faruwar haɗarori sanadiyar yin waya a lokutan da ba su kamata ba mutum yana tuki doka ta ƙasa ta hana mai tuki yin waya malam haka ne? ɗan uwa haka ne ko ba haka ba kana cikin tuki kawai aka yi maka waya sai ka ɗauka wani sakaran bai iya yin waya ba wane e kana ina ne ta e gana kaya ka ta abin da ya faru kuwa a a mai faru babanka ga yanin fa yanzu na ya fada wallahi Allah mai rasuwa wallahi wani zai iya sakin stiyarin motar motar ta je ta kada shi samari da yawa mutum yana lallatsa waya sai mutum ya je ya fada rami ya gugurje kafafuwansa wani ma ya kare ko mutum sai dai ya ji ana, ana masa horn ya hau tsakiyar titi bai sani ba saboda wayarsa wannan illa ce babba kuma ya kamata mu kiyaye a illa ta tara shine cutar da lafiya bincike ya tabbatar da cewa wayan nan tana haifar mana da illoli da matsaloli ga lafiyarmu akwai binciken da dr ladan na voa ya yi da shi da wani profesa wanda ake ce mashi louis almeida na indiana university wacce take a jihar pennsylvania ta kasar america wannan binciken yana nan a voa hausa sun wallafa wannan bincike a ranar 26 ga watan biyu shekarar 2015 a bincikensu sun gano cewa waya tana haifar da illoli ga lafiyar illa ta farko ciwon idanu da yau mu shaida ne inda za ka daɗe kana yawan chatin idan ka zai ja idan ka zai rika ƙaiƙayi ko ni ina fama da wannan problem ɗin allah shi yaye mani wani lokacin zan da idona yana ƙaiƙayi da na ji na san matsalar na san wallahi waya ta ce illa ita ce ta sababa min da wannan damuwar sau da aka mu kiyaye a rika rage haske sannan akwai gurin da ake sa waya ta yadda ba za ta rika cutar da idanka ba abu na biyu ciwon kunne musamman masu sa wannan dodon kunnen a kunnensu tana haifar da ciwon kunne abu na uku dakucewar kwakwalwa abu na hudu ciwon zuciya abu na biyar cutar damuwa wato depression waya tana haifar da cutar depression abu na gaba yada cututtuka masu yaduwa an gane ana zuwa bayi da ita aiko za ka je ka haska in ka aje ta a bayi in ka fito mafi yawanci in mun fito daga bayi ai mukan wanke hannayenmu ko me yasa saboda kana tunanin cewa kila ko ka dauko wata cuta mai yaduwa sai ka wanke to wayoyin musulma muna wanke su sau da haka mai yiwuwa ka ɗauko wata cutar daga can ba ma haka ba na riƙe wayata wanda zai ci da Allah ɗan ba ni ɗan gani ka ba shi ka san mai a hannunsa bayan ya gama ya dawo maka da ta ka amsa sau da haka shi mai yiwuwa ƙila yana daga cikin dalilan da ya sa cututtuka suka fantsama a cikin al'umma sanadiyyar wayoyinmu abu na ƙarke shine raunin mazakuta waya tana haifar da rauni ga 'ya'ya maza wa ma ya sani mai yi waƙila sanadiyar waya ce ya sa da zaren mai maganin matsaloli ya zo kaza kaza kaza sai ya ga maza an zo an buga layi ana ta saye ka je shagungunan masu islamic chemist shagungunan masu islamic chemist kaga ba maganin da aka fi yin ciniki kamar maza maganin matsalolin maza mata maganin mata ko maza su sha maganin maza mata su sha maganin mata to waye sani ma ko kila wayoyin ne duk suka da kusa da al'umma abubuwa suka lalace abu na goma shine yaduwar ƙarya da basada wato abinda a turanci ake ce ma fake identity wannan akwai misalai da yawa da na so a ce na bada akwai matsalan nan ta yarinya na yar Kano wacce ake ce mata Zahra Mansur akwai jaridan Daily Nigerian wacce ta wallafa labarinta a ranar 19 ga watan 6 shekara ta 2022 wanda wani wanda ake ce masu musa lurwanu maji musa lurwanu maji ko maji ya yi amfani da sunanta ya je rika damfaran mutane da sauransu akwai wani yaro shi ma wanda aka samu irin wannan matsalar ya rika bin 'yan mata 'yan kyalkyalkyal masu ƙoƙarin yin samari ta waya ya kira ki ko in ce ya abota da ke ta facebook daga nan har ya zo gidanku in ya tashi barin gidanku ya yashe maku gidanku ya kwashe maku wayoyi ya kwashe maku kwamfutoci ya gudu abinsa mata masu yin samari ɗan facebook ai hattara da yawa yawan wasu su barayi ne wasu su yan damfara ne da haka a kula akwai misalai da ya kamata a ce manya magana a kansu to amma lokaci ba zai bada ba sannan akwai matsalan nan ta yarinyar nan a wata ke ce mata amira sufyan wacce ta yi kidnapping ɗin kanta da kanta bbc hausa ta wallafa wannan labari a ranar 29 ga watan 6 shekara ta 2022 shi ma da da lokaci na so a ce da na baku labarin wannan yadda ta yi kidnapping ɗin kanta da kanta ɗin sannan akwai yarinyar da ita kuma ta sace kanta ta rika cewa ai bayan ta dawo kai sai take cewa aljanu ne suka sace ta iyaye yana da kyau ku buɗe idanuwanku ku buɗe idanku kar yarinya ta rena muku hankali ‘yan mata a yanzu sun kai matakin da zakan tafi ɗakunan samarinsu bayan sun dawo su yi ƙaryan cewa ai aljanu ne suka sace su yana daga cikin illolin waya ɓata lokaci mun kawo misalai ga sunan wasu ɗaukar hoto da videos games chat kallon series film sauran sauraron littattafan hausa wannan duk da lokaci shi ma da mun yi fashin baki sosai a kansa amma wannan shi ma illa ne mai zaman kansa mu sani cewa lokaci ni'ima ce ta Allah kuma tabbas Allah ta'ala zai tambaye mu game da wannan ni'ima ta lokaci a ji tsoron Allah a kiyaye wannan yana daga cikin illoli a raunana zumunta ta yanda ga dan ga waya ga number dan uwanka amma ka danna ka kira shi ya zama aiki wani sai ya wata shida shekara ɗaya bai kira danginsa ba wanda wannan waya ta haifar da wannan illa illa ta goma sha uku shine raunana dangantaka da tattaunawa tsakanin al'umma wannan matsala ce wacce ta yi malale a cikinmu baki ɗaya ba maza ba mata ba malamai ba awam an gane an zo ana yanzu ko karatun nan da muke yi me yi wakila wata tana nan ita chatin take yi tana chatin an gane ka zo kana magana an zo ana meeting ko da nan muna mitin da abokai na nake ce musu kun gani wai mun zo muna mitin wannan sai dauko wayan shi yana daddanna wani ma TikTok zai shiga yana kallon bidiyo wai kuma mitin ake yi yanzu ya kai matakin da dole in ana son fa ai mitin da kyau sai dai fa a ce kowa ya kashe wayarsa to wani tashin hankali akwai waɗanda sun fi ƙarfinka a karmakan lahu wani malaminka ne wani kanin ubanka ne wani wani wan babanka ne ya za ka yi da shi ka je kana mashi magana kuma ya ɗauko wani yana na ina jin ka sai kai maganan minti da eh mai kace dan dawo baya babu girmamawa babu kyautatawa babu adalci wani yana tattare da matsalar da kai ne likitansa maganar da za ka yi masa ita ce magani a gare shi akwai abin da a psychologist ake ce mashi psychotherapy magani ne za a ba mutum ƙwayoyi amma ba sai an sha ba ta hanyar yin amfani da fatar baki wani zai zo da wata gangamemiyar matsala wallahi shi a gurin shi yana ganin ya shiga uku ya lalace bai san inda zai sa kan shi ba amma kuma da za ka tsaya ka bashi lokaci cikin minti biyar sai ga yana dariya yana fara'a yana jin daɗi akwai wata rana ina zaune a makaranta wata ɗalibata ta zo ta same ni wallahi azim yadda ta shigo inda nake hankalina ya tashi da na ɗaga kai na kalli fuskarta idanta ya yi jadir idanta ya kumbura ya yi lufu-lufu in ji hausawa tana ta ragargaza kuka tana cikin tashin hankali ita kawai abinda take so kawai ita ta zo ne in ba ta shawara ita kawai zaman gidan nan ba za ta iya ba ita kawai zuwa za ta yi kawai ta je ta kai kara kawai a rabu kawai rabuwa za a yi rabuwansa ya fi alheri haka take so tana ce mini ke me ya faru me ya faru ya aka yi na dakatar da abin da nake cikin minti biyar sai ga yarinyar nan ta share idanta ta ta goge fuskarta ta tsaya ta bani lokaci ta saurare ni abin da nake faɗa muku a yanzu ina zaune a makaranta kamar wata ɗaya da suka wuce baya sai ga mai gidanta ya kira ni ta gaya mashi ta zo guri na kuma ta gaya mashi maganganun da muka yi da ita sai ga shi ya kira ni yana gaya yana mun godiya sannan yana shaida mun cewa matan nan tawa ba alhamdulillah ai ko an ta sauka jiya ta samu ɗa namiji ta haihu lafiya a cikin ɗakinta ina ba ta kun gane dama yana daga cikin complaints ɗinta abokiyar zamanta tana mata gori tana mata gorin cewa ba za ta aihu ba ku kaddara cewa da ta zo dinnan kuma na dauki waya ta yana dinnan ta eh ina jin ki to sai kuma aka yi mai to me zai faru da aurenta aurenta zai mutu zai lalace tana ganin cewa ni ne final sayer duk abin da nace kawai da shi za ta yi amfani to wannan matsalar hatta da yawa daga cikin malamanmu malamanmu waɗanda su ne iyayenmu da su muke koyi da su muke kwaikwayo su ne allon kwaikwayonmu sun ɗauki wannan mummunan ta'adar mummunan ɗabi'ar to in har malami zai riƙa yi irin wannan mu ɗalibai ba dole mu yi ba dole mu yi an ce wai mashattawu su yawman bi'wijadi faqallada shakla mishyatihi banuhu faqala alama takhtaluna qalu bada'ta bihi wa nahnu muqalliduhu hadda ya karke ki cewa wa yanshi'u nashi'ul fityan minna ala ma kana awwadahu abuhu ina ganin ai ba sai mun fassara wannan baiti ba to mallai ya ce ba wanda yaje eh to zan a dan taimaka ai hakuri aka rabu kallahu khairan abinda ake cewa wai dawisu ne dawisu ko yazo yana tafiya da takama da takama sai ‘ya'yan shi su ma da suka kalle su ga abin da yake yi su ma sai suka koma daga baya suka rika yin takaman da ma ta fita shi sai ce musa alama taktalu na kalu kan ne kuke wannan takaman haka wai sai koma zai masu fada sai suka ce mishi ai bada'ata bihi wa nahnu muqallidu ai kai ka fara mu ma shi yasa muke kwaikwayon ka in har malaman mu na addini manyan malaman mu za su rika shagaltuwa da wayoyinsu a lokacin da muka je musu da korafi da damuwar mu mu ma sai mu riƙa yi don girman Allah don darajar Allah a matsayinka na wanda girmanka ya kai nauyinka ya kai da har ana ganin za a kawo maka wata matsala ana ganin faɗarka tana da tasiri faɗarka tana da muhimmanci idan an zo ana maka magana don Allah ka saurari al'umma kar waya ta lalata ka ta gurɓata ka ta kwashe albarkar da ke tare da kai don Allah ka ba al'umma dama su saurare ka ka saurare su su ma su saurare ka sannan in an zo tattaunawa za a yi mitin a daga kashe wayoyi za mu tsallake wasu gaɓoɓi gaba ta goma sha shida illata karatun matasa illata karatun matasa bincike ya tabbatar da cewa waya ta haifar da matsala game da karatun matasa an gane ku ta sa matasa suna yawan makara a aji wasu ma sukan fasa shiga aji takan dakushe kwakwalwarsu da raunana fahimtarsu sannan takan haifar masu da matsalar da ake ce masu mata loss of interest shine rashin son karatun karancin son karatun mutum malami yana masa karatu kawai ka na kosa malamin nan ya fita ta turo mashi wani text mai zafi zazzafa kuma voice note ta ce voice ɗinka nake so in ji kun san 'yan matan yanzu mulki suke da shi na bala'i shi yasa su ma in sun shiga gida mazan suke mulka su na bala'i ramon gayya an ce ta fada gayya zafi wata za ta ce wallahi ni ba rubutun ka nake so ba ni voice din ka nake so in ji ga kuma malami a cikin aji to da haka abin da zai kosa shi ne malami ya fita daga cikin ajin kai malamin nan ya kamata ya fita ya fita ya fita an gane ko sannan dakushe musu hankali a cikin aji a dauke musu hankali a cikin aji da yawa hatta a cikin islamiyyu ko satin da ya wuce yarinya ta na koma gida take gaya mani da wance da wance kana karatu su kuma suna ta danna dannan wayansu ya zama dole sai mun rika koma muna sa CID a cikin azuzuwanmu ka kuke kana ta wa'azi ko kana ta karantar da su al'ur'ani a daidai lokacin su kuma daddanna wayoyin su suke yi me yake goge mayaran muhadda yanzu ne ku duba inda ake musabakokin nan wani yaron in ya zauna yana karatun ƙur'ani kai ka ce shi aka saukan mawa duk ta inda aka bullo mashi wallahi amma da ya dawo daga musabakar wani wata uku ne wani wata shida ne wani ɗan lokaci ne hadda ta goge me ke goge musu hadda ko a yadda ko kar a yadda waya ta ba da gudunmawa a cikin goge ma yaran muhaddadinsu Allah shi kare mu sannan ta haifar da satar amsa da satar fasaha wanda a turanci ake ce mashi malpractices ko kuma piracy ko dai wani abu makamacin wannan sannan ta koya ma ɗalibai yadda ake yin koya ma matasa ka yadda ake yin kidnapping zina da maɗugo wanda wannan shi ma a bayyane yake ba dole ne sai mun yi ƙarin bayani a kansa ba abu na gaba don yana daga cikin gaɓoɓin da malam aimin haƙuri sai mun yi magana a kan wannan gaɓar shi ne yaɗuwar alfasha waya ta haifar da malalar alfasha a cikin al'umma zinace-zinace maɗugo da maza su ke bin maza da ma wanda ma ya fi haka fyaɗe da wanda shi ma ya fi haka bin dabba cututtuka ne a cikin zuciya akwai wanda shi cutarsa babban abin da yake so shine yana yana saduwa da mace tana kuka tana ƙara saboda raɗaɗin da take ji to shi kuma haka zai samu satisfaction ɗin shi so da haka shi in ba fyaɗe ya yi ba ba zai taɓa gamsuwa ba akwai wanda shi kuma in ba dabba ya bi ba ba zai taɓa gamsuwa ba to duk sanadiyyar waya waɗannan abubuwan suka shigo cikin al'umma Allah ta'ala shi kare mu bidiyoyi da hotuna na fitsara yadda suka zama rampant a cikin mutane a cikin al'umma idan da za ka amshi wayoyin 'yan mata da samari kai binciken kwakwaf wallahi za ka iya gano abinda wallahi azim wallahi azim ba za ka iya bacci ba wata rana wani ɗalibi na ya kawo bidiyo na wasu ɗalibai wasu daga cikinsu ɗalibanmu ne sun je sun ware hadda 'yan mata a ciki da samari suna shan shisha duk da yake shisha yanzu wasu ma iyayensu suke siyo ma 'ya'yansu Allah shi kare mu ba wannan ne abin da ya dauki hankali na ba yarinya under age amma tana gurin abba ta shishar ta sha wannan ya tsotsi bakin ta wannan ya rungume ta daga karke ma wani ya rungume ta suka kauce daga inda ake yin bidiyon ban san me za su je su yi ba a karamakallahu inda a ce za ku yi wannan binciken da za ku yi mamaki yaro kunce yara a makaranta da sun zo ku samu kamar yara guda ashirin ku bincike a kansu ku amshi wayoyinsu ba tare da su sani ba suna zuwa kawai ka amsa amshi wayar wannan amshi wayar wannan amshi wayar wannan bayan kun am, amshi wayoyin nasu kowa ya zo ya rubuta password ɗin wayarsa ku je ku zauna ku yi wayoyin nasu binciken kwakwafi ku je ku yi mawayoyin nasu binciken kwakwafi ku sha mamaki wallahi wani abin ka gan shi a cikin wayar ko dabba dabba ba zai yi ba kuma yana nan a cikin wayoyin yaran Allah ta'ala ya shirya mana su sannan waya ta ƙarfafa da sauƙaƙi zina da maɗugo luwaɗi da kawalci ko wannan mun san shi ga yanan yadda ya ma yake ta yaduwa a cikin mutane Allah shi kare mu kawalci kawalci ila da yawa ba san me ake ce ma kawalci ba ko akaramaka Allah kawalci wani shi dillan kawalci shine dillancin zina shi eh to kawalanci khairan mala ya ce an fi sanin kawalanci to khairan kawalanci dillancin zina shi ba shi a yanzu in ma zai yi zinar sai dai a bashi alakoro amma shi dillalin ta ne mai so zai kira shi ce ina son mace mai kala kaza zai kira nan ba wance eh ki zo akwai customer ya samu waya ta sauƙaƙe wannan sannan ga yaduwar istimna'i mene istimna'i Mas- masturbation zinar hannu malam to malam tsaya mun zinar hannu waya ta taimaka akan wannan wasu iyayen sukan kama 'ya'yansu hannu da hannu akwai uwar da ta zo ta rasa abin da ke sa ƴatta take keɓe kanta a cikin ɗaki wata rana da daddare ta zo wucewa ta ji ƴar tana nishi kamar ana saduwa da ita tana leƙawa ta ga waya take kallo bluefin take kallo tana satisfying kanta wannan masifar ta kai ga matakin da wai har kai wasu ma fa malamai ne fa da gemayyarsu ba wasu magidanta ne da iyalansu ba wai shi ba zai iya ba zai iya zuwa ma iyalinsa ba sai ya kalli fim din batsa sannan shi ne fim din zai motsa shi sannan ya je ya fuskanci iyalinsa cuta ce idan ta kai matakin karke mutum zai kai matakin da wallahi ko matan shi hudu ba zai rika gamsuwa da su ba kamar yadda zai rika gamsuwa da wannan kallon fim din na batsa Allah ta'ala shi kare mu masturbation zinar hannu musamman a yanzu har wani ƙara shafa mata mai ake yi mata an yi musu vibrato ba zan tsawaita magana akan wannan ba don wani ilimin ba buƙatar bai da amfani sanar da wani maza an yi musu ‘yar tsana artificial mai ake ce mashi ba sai na faɗa ba an yi musu wannan duk don a jirkita tunanin mutane alhalin wannan istimna'in yana haifar da cututtuka masu, masu yawa na tashin hankali a jikin mutane yana haifar da cutar mantau yana kawo ciwon hauka inda mutum zai rika dimantin satisfying kanshi ta hanyar kallon blue film da yawan zai iya zai iya zai iya haukacewa da yawan mutum zai iya haukacewa yana haifar da cutar depression cutar damuwa yakan kai matakin da ko a office ɗinka in baka kalla ba hankalinka zai tashi ranka zai ɓaci yana haifar da ciwon baya saboda asali Allah ya yi ɗan adam namiji ya nemi mace mace ta nemi namiji wannan shine tsarin ɗan adam tsarin da Allah ya ma ɗan adam kai kuma sai ka koma kana yi da hannunka ka'ida dama ɗan adam an ce akwai kwakwalwa akwai spinal cord shi ake ce ma central nervous system ɗin shi sannan kuma sai peripheral nerves ɗin shi to duka abin yana da alaka da wannan akwai likitoci dai da yawa waɗanda za su iya yin bayani akan wannan to sai zama mutum shi zai satisfying kan shi ne da hannunsa sai ya zama mutum ya saba matsarin da Allah ya yi masa sau da haka dole cututtuka za su biyo baya ciwon baya kamar yadda muka faɗa sannan rauni da ƙanƙancewar mazakuta yana haifar da wannan matsalar sannan yana haifar da cuta mai karanta iska a cikin kwakwalwa wacce a likitance ake ce mata asphyxophilia yana haifar da wannan cutar wanda iska ce za ta yi karanci a cikin kwakwalwar mutum mutum nan da nan mutum zai faɗi ya mutu kisa take yi wannan cutar sau da masu yin istimna'i sai su ji wannan kuma wa'innan duka bincike ne aka yi duk abin da na ke faɗa muku wannan bincike ne na yi na ƙwaƙwafi na ƙwaƙwaf muka fito da shi babu wani abin da na faɗa kawai don yin tsorata mutane don su daina yin wani abu wallahi azim bincike ne aka yi a tare da ni ga yanan kuma kuna, kuna kallo akwai wani staggering statistics a turancin an ce staggering abu mai tashin hankali akwai wani bincike da wata ainihin jarida ta kasar america ta fitar game da phonography take cewa a binciken da suka yi akalla mafi yawanci in ka samu yara guda biyar yara guda biyar under age kenan ko waɗanda suke 'yan ƙanana a cikin yara guda biyar ɗin nan da yiwuwan za a iya samun yaro guda ɗaya ko fiye da ɗaya wanda yana da alaƙa da phonography da fina-finan batsa inda za ka ga yara suna keɓewa tsakanin suna kallon wani abu sun tsaya sun yi paying attention sun yi shuru bincika je ka watsa taron taron banza ne sannan suka ƙara wani binciken cewa ga yanan dai ku duba staggering statistics din gashi nan ba da lokacin da zan ce zan biye saboda malam yana tsaye kusa da ni cewa lokaci ya riga yayi sannan akwai jarida ko ce website wanda su binciken ƙididdigar da suke yi dama suna ƙididdiga ne akan abin da ya shafi phonography sunan shi covenant eyes website ga yanan na bada adres din wanda yake so ya gani da idan shi ya je ya bi website din zai ga binciken da suka yi sun ce aƙalla a kowane sakan ɗaya a kowane bugawar agogo sau ɗaya akwai mutane dubu ishirin da takwas da ɗari biyu da hamsin da takwas waɗanda suke kallon blue film a duniya a duk bugawan agogo duk sakan ɗin agogo guda ɗaya sannan a kowane sakan ɗaya a kowane sakan ɗaya na agogo ana kamfanonin da suke haɗa fina-finan batsa suna generating kuɗin da suka kai dalar america dubu uku da saba'in da biyar ko kuma ina ganin kamar kuskure ne na rinan gurin miliyan uku ne da saba'in da biyar a kowane sakan ɗaya wanda suke generating daga duniya daga waɗanda suke kalla ina fata kun gane ɗan uwa masu albarka a takaicen takaitawa tashin hankali ne mai girma a garama kallahu na gode mana Allah ta'ala ya mana jagoranci a kafin in karkare insha Allah akwai gaɓoɓi waɗanda na yi ishara iyaye ku je ku zauna ku yi nazari akwai abubuwan da ake akwai wasu alamomi waɗanda suke nuna cewa mutum fa ya fara kallon fina-finan batsa yaro ya fara kallon fina-finan batsa na kawo su a cikin rubutuna ku je ku bincika ku bibiya sannan akwai shawarwari da muka ba iyayen yara iyaye baki ɗaya game da yanda za a daƙila waɗannan matsaloli musamman mahukunta da iyaye mun ba da shawarwari to a ƙarƙashin wannan shawarwari guda biyu malam sai ai mun haƙuri na faɗe su shawara ta farko khairan na gode malam shawara ta farko iyaye ku riƙa yin binciken ba zata ga wayoyin ƴaƴanku don Allah ku riƙa yin binciken ba zata ga wayoyin ƴaƴanku kuma ina ba ku shawara ku koyi wayoyi kar kar ka bari a rena maka hankali kar ka bari a rena ma wayo kai kana tufkawa wani je ya warware maka yaronka ya zo fita kayawa ne zo nan ko ke wanta zo nan ba na wayarki cire min kwaɗan a cire ma kwaɗan ka zauna ka bincike ta sarai sannan muna ba da shawara musamman ga mahukunta cewa a yi ƙoƙari musamman dokan nan ta freedom of expression gaskiya a sa mata ƙaidi ba komai ne za a ba da dama a riƙa faɗi ba ba komai ne za a ba da dama a riƙa yaɗawa ba sannan waɗanda aka samu suna yin irin waɗannan abubuwan ya kamata hukuma ta riƙa hukunta su kamar yadda yin an zagi ɗan siyasa ko yadda muka kawo misali an zagi 'yan sanda sun ɗauki mataki yana da kyau idan an zo da wani abin da zai gurɓata al'umma a hukunta mutum kowane ne shi daga ƙarke na ba da ainihin mabincika da za a iya zuwa aje a faɗaɗa bincike akalla akwai littattafai guda takwas akwai hubba guda ɗaya a ciki waɗanda ga wanda yake so ya faɗa da bincike a je a fafata a bincika insha Allah ta'ala za a samu ƙarin haske da ƙarin bayani insha Allah abubuwan da muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada ya sami tarayya da ko a cikin ladan kuma ya kare mu daga waɗannan bala'o'i da fitintunu kurakurai da tuntuɓa harshe kuma Allah ta'ala shi ya fi mana baki ɗaya آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
assalamu alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatu Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya kara ma malam karin haske kun san malam yana da haske mataki na daya zuwa na biyu to muna son Allah subhanahu wataala ya karo malan haske da yawa malai abubuwa da dama amma ba zan ce komi ba saboda akwai wanda aka ware aka ce zai yi ta'aliki shine babban limamin wannan masallaci a sheikh imam malam abubakar jumari zai yi ta'aliki akan ainihin wannan maudu'i da malai gabatar akwai tambayoyi da aka fara kawo zan ba malai fara nazari sannan in an gama an zo kan tambayoyi din za a dan ba da dama ko tambayan baki ko kwaya ɗaya haka ko biyu sannan za mu karanta wannan wanda suke hannun mutum da ba su da yawa kakar mukalla
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد baya ga godiya ga Allah subhanahu wata'ala to kuma muna nuna godiya kwarai da gaske ga Sheikh Malam Salif wanda Allah ya bashi iko ya zo ya gabatar da wannan lacca a mataki na biyu baya ga na farko ta tabbata ta faru a wata ɗaya da suka gabata Allah ya saka masa da alkhairi Allah shigar da wannan cikin mizanin kyawun ayyukansa ya amfane shi da mu baki ɗaya duniya da lahira akwai iyayen wannan cibiya mai albarka na ji a cikin gabatarwa malam hassan yana gabatar da mai girma madakin zazzau alhaji munir ja'faru cewa yana cikin manyan baƙi to idan kana nufin baƙi a idanuwan waɗansu daga cikin 'yan uwa nan babu laifi amma shi a nan wurin yana daga cikin trustee suna daga cikin wato manya-manyan tawaga waɗanda yake cibiyan baki ɗaya yana ƙarƙashin gudanarwansu da marigayi 'yan ɗaka alhaji garba abbas wanda shi ma ya ba da filin da aka gina masallacin nan gabaki daya da su akwai dai sauran jama'a haka su alhaji jibo da sauran manyan iyayenmu su ne trustee na wannan wuri to da ka kaga shi ba bako ba ne shi mai gida ne kusan ma mana iya cewa shi ne babban babban mai masaukin baki mu kuma muna wakiltansa ranka shi daɗe Allah ya ƙara girma Allah ya saka da alkhairi ta doda da ɗabi'u na alkhairi da kuma yadda yake ba addinin musulunci kariya da yadda yake son gaskiya da masu gaskiya da yadda yake kusantan alkhairi bai ɓoye ga kowa ba kuma kamar yadda nake faɗi ranka shi daɗe ya samo wannan tarbiyya ne daga mahaifinsa marigayi sarkin zazzau malam jafaru Allah maɗaukan sarki ya gafarta masa wannan malantan ba na malan irin wanda ake faɗi a siyasance ba ne malanta ne sosai na addini malami ne sosai masanin Allah kuma gashi sarki shi yasa a wancan zamani ake kiran shi sarki kuma shine sarki shine liman malami ne kuma shine alƙali malami ne masanin Allah shi yasa kullum muke cewa irin tarbiyyar da mutum ya samu daga gida to yana hukunta irin rayuwar da yake yi yawwa da aka shi mai girma madaki ya kwankwaɗi wannan tarbiyya daga gurin mahaifinsa so sannan kuma ga shi yanzu yana kan turbin da mahaifinsa ya ɗora masa Allah ya ƙara girma Allah kuma ya sa a gama lafiya su kuma gabata Allah ya sa suna kyakkyawan matsayi a bayanan da shi malam mai gabatar da lacca ya yi a fahimta ta ba su da waɗansu buƙatuwan ta'aliki kai dai kamar yadda malin ya shimfiɗa a farko ka ɗauki wannan laccan ka haɗa ta da ta farko domin ta farkon fa malin ya kawo alkhairai da amfanin waya idan ka saurari wancan bayanan sai ka ɗauka waya ba ta da wani makusa kuma sai ka ɗauka ba ta da wata makusa amma in ka saurari wannan kuma sai ka ga cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama zai fito maka karara khairul umuri awsatuha mafi alkhairin al'amari shine tsakaitawa ka riki waya ba tare da zurfafawa ba ba kuma tare da kin rukanta ba ka samu waya saboda cimma waɗancan alkhairai da aka faɗi amma kai taka tsantsan da sharoranta kamar yadda muka yi ittifaqi a wancan zama na farko da aka kawo aibobanta muka yadda cewa wannan waya ita ce ƙaramin dujal a wannan zamanin duk sharin da kasan dujal yana zuwa ya cin masa idan ƙarshen zamani ya zo to wayan nan shimfiɗa ce na zuwan dujal saboda irin matsalolin da take haifar to gashi yanzu malam ya yi mana ambaliyan matsaloli kuma na wannan wayan amma kuma duk da haka ka sani cewa akwai wanda wayan hannu ita ce sanadiyar shigan shi aljanna ka sani haka akwai wanda yake wayan hannu ɗin nan android ɗin nan ita ce za ta zama sanadiyan shigan shi aljannan firdausi ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya kyautata yadda zai amfani da ita da haka sai ka ɗauko wancan lakca sai ka haɗa ta da wannan sai ka fitar da matsaya a takaice kuma a gurguje da yake malam ya ɗauko abin haka a duniyance da faɗi sosai to ni barin ɗan faɗo ‘yansu ‘yan takaitattun abubuwa a kaɗan a gurguje haka wanda malamai suke ambatawa cikin ladubban mu'amala da waya abu na farko malamai suna cewa yayin da ka kira waya to kai kake da haƙƙin kai sallama hukuncin kaɗai da wanda ya zo gidan mutum kaga idan ka zo gidan mutum kai ne zaka ce assalamu alaikum sai shi ya ce wa alaikum assalam da haka yayin da ka kira waya to kai ne kake da haƙƙin da zaka ce assalamu alaikum wanda ka kira waya sai ya ce wa alaikum assalam wannan na daga cikin ladubban waya sannan cikin ladubban waya yayin da ka gama magana da abokin magana to ka ce assalamu alaikum kamar yadda zai ce wa alaikum assalam har a cikin hadisi manzon Allah ce in kuna tare da dan uwanka kai mishi sallama in za ku rabu ku ƙara yin sallama ta farkon ba tafi na biyun nan mahimmanci ba da aka sallaman da kake yi in ka gama da ɗan uwanka tana da mahimmanci to ta ƙarshen ma ba ta yi ƙasa da mahimmancin wannan ba da haka wannan na daga cikin ladubban da malamai suke fitarwa dangane da mu'amala da waya sannan cikin abubuwan da suke fitarwa dangane da mu'amala da waya shine a nisanci sanya kiɗe-kiɗe hakanan kuma a nisanci sanya karatun alkur'ani duka abubuwa guda biyun nan sai an nisance su ba sa halasta akwai wani irin wani wani irin kida da idan ka ji zaka ji cashewan yayi yawa to wajibi a nisanci irin wannan akwai kuma kila wayan da ba za ta dauki wani canji ba sai dai dan wayan kidan da ke ciki to sai ka samu mafi karancin sharri sai ka sance shine in an kira ka zai rika amsawa kila an fahimce da kyau so wannan yana daga ciki in koma za ka iya canzawa ka sa wani abu mai amfani ƙina wani waƙe kawai na mai amfani waƙen aliyu na mangi ne ko ko datti makaho ne ko ko sani a yagi ne wani dai abu wanda yake mai amfani ba zai cutar ba to ka sa ko kukan tsuntsu ko kuma za ka ji waɗansu sun sa kukan zakara kukan zakara alkhairi ne bai da wani aibi to ya fi alkhairi fiye da mutum ya bar kiɗa a cikin wayarsa yana daga cikin abin da malamai suke bayani akan cewa a kiyaye ƙur'ani ko Allah bai saukar da shi domin ya zama ɗan saƙo ya zama masincinka ba ƙur'ani shari'a ne shi yasa haramun ne a sanya alƙur'ani mai girma a matsayin a matsayin ringtones a cikin waya sannan cikin abubuwan da malamai suke bayani akan al'amarin waya shine duk inda za ka yi waya ka taƙaita magana kar ka ɗauki waya maganar da za ka iya yanta cikin minti biyu sai kai minti goma sha biyu sun ce akwai ɓata lokaci a banza kamar malam ya mana ishara akan muhimmancin lokaci in dai za a iya takaita magana to a takaita maganan nan a yi ta kan lokaci a yi ta a gama cikin ladubban waya malamai suna kawo yayin tura text to na ɗaya dai ka yi amfani da kalmomi wanda suke fito da ƙararren abin da kake so ka cimma a cikin text ɗinka kamar yadda ka san wannan shine ma'anan balaga balaga gwaninta ne a cikin a cikin abin nan mu'amala ka isar da sako kuma sakon ya isa ta irin yanayin da kake so ya isa kowa ya fahimce shi haka balaga kenan to suka ce yayin da za ka yi text to ka tabbatar da ka kirdaji kalmomi nukan zo zan yi text idan ne text ba na tura message din sai na kai na komo in yi muraji'a ta farko in yi muraji'a ta biyu kalmomin sun dace ko basu dace ba kar ya zo kana son ka isar da wani sako sai kai amfani da kalmomin da basu dace ba akwai kalmomin da yake babu babu dattako a ciki babu mutunci ka misali za ka yi ma babba ka ce ka san na gaya maka kaga babu mutunci a ciki babu dattako to ka kirdaji kalmomi da za ka yi amfani da su a gurin text message to sannan kuma suka ce idan ka zo tura message to shi ma ka sa kula matuƙa saboda kar ka je kai kuskuren tura message zuwa ga wanda bai dace ba wannan sharrin da yake haifarwa ba kaɗan bane kana son ka tura ma uwar gida sai kai ganganci ka tura ma amarya za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba suka ce da haka yayin da kai kai ka binciko wanda kake so ka tura ma text to ka tsaya ka bi tukuna shin wani din nake so ko ko ba wani ba akwai alhaji hassan akwai alhaji alhassan misali to alhaji hassan kake so ka tura ma ba alhaji alhassan ba kamar yadda ka rubuta to ka kula don in ba haka nan ba za ka sami mummunan kuskure bari in gaya muku wani abu da ya faru akwai wani bawan allah da aka turo kuɗi aka ce a tura masa aka turo kuɗi aka ce in tura masa da na tura masa kuɗin satin da ya gabata ne sai na tura mishi receipt ɗin da ya kira na waya sai ya ce malam ba fa ni ka turo ma kuɗin ba na ce a da Allah ka duba da kyau ina ko duba ashe ba shi na tura mu kuɗi ba ba shi na tura mu kuɗi ba to Allah ya sa shi wanda na tura mu kuɗin da yake ne saving din account number din ne cikin yan uwa ne nace kaga kuɗi kaza nace wallahi ne ma ba nawa bane na wane ne to kaga yanzu wannan da ka tura mu wani ne a can nisan duniya fa kaga shikenan ya tafi to irin wannan sai malamai suke ce in zaka tura message ka bi keke da keke ka tabbatar da wanda zaka tura ma shi ne wannan yana daga cikin ladubba sannan cikin ladubban shine duk lokacin da ka zo za ka yi ibada to ka sanya wayanka a dukum silent kenan kar ka bar waya ka zo sallah ka ji a masallaci ana ta cashewa kai ka ce liman da mamu za a taka rawa ne kaga wannan yana cin imanin mu da yawa ya gayyato mana iblis cikin masallatan mu da makarantun mu to suka ce ka sanya ma ranka kamar yadda ka sanya ma ranka daukan wayan babu wanda ke mantawa da waya babu wanda ke mantawa da wayan shi to kamar yadda ka sanya makanka ba za ka manta da waya ba to haka nan ka sanya makanka ba za ka manta ba ka sa wayanka a cikin silent lokacin da za ka yi sallah ko lokacin da aka zo majalisi ko kuma lokacin da za ka yi azkar na safiya ko na yamma ko lokacin da za ka karanta alkur'ani saboda kar a sami abin da zai rika shagaltar da kai duk abin da zai shagaltar da kai daga ambatan Allah to wannan shedanci shedan ne to malamai sun faɗi wannan cikin ladubban da ya kamata a kiyaye na al'amarin waya shine lokacin da wato zaka kira waya sai ka kirdaje shi akwai wani mare kan gado ko wata da bata da kan gado karfe ɗaya daidai sai ta rika kiranka a waya mu a ɗabi'an mu dai nan masu sallah karfe ɗaya akwai masu yin sha biyu da rabi amma dai galibi dai an fi sanin sallan yan izala karfe ɗaya ko ba haka bane to karka kira mutum karfe daya karka kira shi karfe daya ka bari daya da kwata daya da ashirin daya da rabi ana sa ran ila ya ga masallansa ko kuma lokacin bacci akwai lokutan bacci kamar mu ragwage mi karfe goma na kwanta abina to kaga sai ka kira ni sha daya da rabi kaga ni bai daidai ba amma kamar yan siyasa su kuma in ka kira shi misali kamar irin karfe hudu ko biyar haka ko shida shi kuma zai gaba ka yi mishi adalci ba ka bari sai sha ɗayan dare misali nake badawa to ka kirdaji irin wannan lokacin ka lura da kuma lokutan malamai akwai lokutan da yake suna nazari wannan lokacin nazari ne kar ka kira mutum a irin wannan lokacin da haka lokacin ma da zaka kira mutum ka kirdaji lokacin da ya dace tsakankanin magrib da isha'i ka kyale bayan Allah suna masallaci suna sauraron karatu ko kuma suna ambatan Allah bayan sallan asubahi in dai ba tilas da lalura ta faru ba ka kyale mutum har sai rana ta fito kila an fahimci abin da nake nufi da kyau duk malamai sun ambaci wannan sannan kuma idan zaka sanya ringtones ɗinka to ka sanya shi kar ya zama mai ƙara da yawa akwai waɗansu ƙananan wayoyi in aka